الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه an shiga kisan annabi musa a cikin suratul baqara Allah na ce ma annabi muhammad ka ambaci kisan annabi musa izistaska musa da ƙaumihi yayin da annabi musa ya nemi shan ruwa ga mutanensa da labas su kwaya dalili a kada adishu hakika sun ji kishi fitihi a cikin dimuwa wanda Allah ya sa masu bayan sun yi bautan ɗan bijimi haka ce su je su shiga gari suka ke zuwa Allah ya sa masu ɗimuwa shekara arba'in suna wannan ɗimuwa to a cikin wannan halin ɗimuwan sai kishi ya samu da yake mu'jizar annabi musa ba irin na annabi muhammadu ba ne sai aka ce to idrib bi asakal hajara ka doki dutse da sandanka ba kunna muka ce idribil hajara ka bugi dutse bi a saka da sandanka wannan dutse huwal ladhi farra bi sawbihi shine wanda ya gudu da tufansa hafifun sassauka ba babba bane murabba'un mai kusurwa hudu kar asar rajuli an ce ruhamun darma ne aukar zanu dutse ne koko fadara baho ya buge shi wato dalilin da ya samu wannan dutse bani isra'ila yin sun je wanka a bakin kogi suke wanka sukan yi wanka tsirara annabi musa annabin allah ne ba a ganin tsaraicinsa sai ya koma gefen tekucin yana wanka shi kadai sai suka dinga zargin shi cewa abin da ya sa bai wanka cikin mutane gwaiwa yake da shi yana da aibi ne a tare da shi don zamanin jahiliya haka za a fito tsirara kowa yana wanka to allah yana so ya nuna ma mutanen bani isra'ila musa lafiyan salau rannan da ya zo wanka sai ga wani dutse allah ya kawo shi sai cire rigunansa sai dora akan dutsen sai shiga wanka to yana shiga wanka sai dutse ya fara gudu da tufafinsa annai musa yana wanka ya ga dutse na tafiya da tufafinsa ya fito yana min dutse yana sau biyu hajarun sau biyu hajarun sau biyu hajarun dutse rigana dutse rigana dutse bai tsaya ba sai inda bani isra'ila suke wanka gaba ɗayansu sai ya zo aka gan shi yadda yake suka ce au ashe lafiyan shi lau ashe lafiyan shi lau Allah ya kubutar da shi sai Allah ya ce to wannan dutsen da ka gaya maka haka dauke shi ka sa shi a cikin jakanka yana daga cikin mozojinka to shine mujizan ya taso lokacin nan yana neman yadda zai samu ruwa shi har mutanensa sai Allah ya ce wannan dutsen da yake hannunka da wannan sandan da kake bugu ya zama maciji to bugi dutsen nan da wannan sandan za ka ga ruwa to shi ne allah ke ba annabi kissa shi ko annabi da mutanensu suka nemi shayarwa da yake ba musa ba ne a sai sa hannunsa a cikin ruwan ruwa ya dinga bubuga shi ba a dutse ba ne ya tsohon annabin ne suka zama ruwa shi ne wa in kana musa saƙaƙa mahu bi zarbil asa ƙaha amuluhu biha na ma'ima'in saka sabuhu wa man hayu hadika ya amada in annabi Musa ya shayar da mutanensa da dutse annabi da ya tsoye shayar da su fanfajarat dalilin wannan bugu sai dutsen in shakat take ce wa salat min husnata asharata ayanan sai idon ruwa goma sha biyu ya bubbugo daga wannan dutse bi adadin asbat adadin jikokin annabi yaqubu din da yayan annabi yaqubu kamar yadda muke faɗa can ra'aytu ahada ashara kawkaban wa shamsu wal qamara to su suna da kishi kowane dan gida bai shiga wani gidan ruwan ma da aka buge shi lokacin da za shiga kogin nil shi ma aike cewa goma sha biyu yayi yau ma da aka bugi dutse zai ɓaɓɓugar da ruwan shi ma ɓaɓɓuga goma sha biyu an alima kullu unasin kowane kowane gida sun san masharabahun mashayansu ma wani ashir bihun wurin da suke sha fala yi shirikuhun ghairuhum waɗansu su ba su tarayya da shi ƙulla lahun muka ce masu bani isra'ila kulu washrabu ku ci ku sha min rizkin lahi daga arzikin Allah Allah ya hana su noma in suna neman abinci a kawo in suna neman abin sha su sha duka Allah ya ce min rizkin Allah daga arzikin Allah ne wala ta a saukar ku yi barna fil Allah a cikin ƙasa mafsidina hali ne na takiri da asiya da mafsid da ɗaya ne mu'akkidin mai ƙarfafawa da amiliha shi a saudin nan shi ne ke fassara shi min asiya bi kasril musallasati asiya ba a saya ba afsa da ya banna wannan kisan su ɗaya kenan cikin neman da ya ma bani isra'ila allah yana tunatar da yahudawan zamanin annabi su gode wa allah ga irin abin da allah ya makakannin su ga wata maujizan nan wa ya tsakwattum yayin da kuka ce ya musa ya annabi musa lan nasbira ala ta'amin wahidin bayan Allah ya ce ku luwo shirabu banda wahala ku ita ce ku sha sai kai musa ba za mu iya hakuri akan abinci nau'i ɗaya ba wahidin wa huwa almannu shine darba wa salwa da soyayyen nama da ake kawo musu saboda haka ni wannan ya ishe mu kullum abinci kala ɗaya to abin da muke so annabi musa fad'u lana rabbaka yukhrij lana ka roka mana ubangijinmu ya fitar mana da shay'an wani abu mai matun bitul ardu daga abin da ƙasa ke tsirarwa min lil bayani min bakaliha mabunkusa ƙasa wato kamar duk abin da yake bakol su dankali su rogo su doya shine za ka roƙa mana wake sa'iha a ba mu kankana wa fomiha da ahin ɗatu ɗinta wa adasa da adasa ana cewa wake ne wa basaliha da albasanta Allah mu shi muke so ka ba mu kada lahum Musa Musa ya ce masu yana mai ban mamaki mutumin da baka noma ake kawo maka nama soyayya a kawo maka darba ka sha ka ce wai kana son noma abin da kake noman kuma ya kaskantance sai Musa yana jin mamaki yana ce masu atastabdiluna allazi hu anna yanzu kwa nema musaya allazi wannan da kuke neman masayan hu adana shi ne mafi kaskanci ina dankali da nama a yi kaskanci ya kare mai cin dankali da mai cin nama ai ba ɗaya ba ne billazi wa khair kuna neman musayan kaskantace da mafi alkhairi ashrafa mafi ɗaukaka ai yana cewa a tahu na ho yanzu kuwa karbi mabunkusa ƙasa ya zama badalahu musayan nama walhamzatu din nan da ya ce a tastabdiluna lil inkari a inda kuna da hankali bai kamata ku haka ba ku haƙura da abin da Allah ke kawo maku fa ba suka ce mu samu wa gaskiya abin ya ishe mu fa ba in yarje suka ki su dawo baya ya ce to shikenan fa da Allah ya roki Allah ta'ala fa qala Allah ta'ala ya ce to na jiro ku ihbidu misra ku je ku sauka wani birni daga cikin birane min al'amsar ba faɗi birnin ba fa inna lakum masu altun abinda kuka roƙa yana ciki minan nabati na tsire-tsire Allah ce wa dirbar alaihi mazillatu aka sanya masu kaskanci ai kaskanci ya kare a noma ka yi butu-butu ka yi wahala ka sha ruwa ka sha iska ka sha rana da ku wannan kuna inuwa ne ake kama ku ce Allah ya ce na dora ma wani sanya masu kaskanci azzillu kaskanci wal hawanu da walakanci wal maskanatu da talauci ay asarul faqali gurbin talauci min sukuni mana shi gurbin talaucin nan Allah ya ce yahudawa sun fi kowa talauci sun fi wa kaskanci ana magana da yahudawan zamanin annabi ne har da na yanzu a hali sun fi kowa kudi a duniya fa amma Allah ce an sa musu zilla mai zillan su duk duniya kowa yana da ƙasa amma na ta rigima da su ba su da ƙasa maskanatin su kuma ba yahude riga mai tsada ma ba zai iya sawa ba sai dai gajeren wando da shat da bodilan a kai saboda ya yi mashi tsada mafa ya fi kowa kudi ba zai iya ciyar da mutum biyar ba daga shi sai matan sun yi kokari ya hada da kare ya ciyar da shi in ka je gidan shi ba kunci baka gaya mashi ba ya gama abinci ba da kai za a ci ba sai ya ɗauko hoto ya miƙa maka kai ta kallo shi ya ci abincin shi to asalin faƙar kenan ga kuɗi amma ba kuɗi duk da aka ce ka samu kuɗi ba ka ce ai ba matalauci da kai shi ne Allah ce duk yin haka suka jawo makan kankanci da talauci fahiyar lazimatun lahom wannan lizamtacciya ne a kansu shi ne mai tafsiri ya ce to karka ce irin talaucin da kake tuni wa in kano a ganiya ko da yake a zahiri mawadata ne luzumar darahima irin lizimtan dirhamomi almanzuru ba abin kerawa lisikati amma dai ga talauci tun da ba a ci wa ba'u karshe kuma suka koma bi galabin da wani irin fushi min Allah daga Allah bi galabin da wani irin fushi don Allah zai kawo fushi ba a kawo shi ma'arifa ba aka kawo wani irin fushi min Allah daga Allah zalika ayin darbu wannan sanya masu talaucin wargadabu da fushi da Allah ya da su bi annahum sababin annahum cewa su kano sun kasance ya furuna suna mutuncewa bi ayatin layin Allah sannan wa yaktulonan nabiyina suna kashe annabawa don sun kashe annabi haya sun kashe zakariya bigayen haƙƙi ba tare da haƙƙi ba a yi zulman da zalunci zalika wancan nan kami ma a sausa kayyan sabon da suka yi wa kano ya ataduna sun zama suna ƙetare iyaka ya ta jawa zonar hadda filma asi a cikin sabo wa kararrahu ya maimaita littaki da don ƙarfafawa ne inna ladina amanu haƙiƙa wanda suka ba da gaskiya da annabi muhammadu bil'anbiya da annabawa min qablu can gaba wato annabawan da suka zo kamin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama akwai wanda suka ba da gaskiya da annabawa da annabi ya zo kuma suka ba da gaskiya da shi kaman bahira ar-rahibu wanda aka kai mashi labarin annabi ya tashi ya ce ka ai da ina da karfi da na taimake ka ya ba da gaskiya da at-taura da qur'ani kaman abi zar al-gifari yana daga cikinsu da warakatun nufal da salman farisi da kusurin sa'adata to shi ne allah ke faɗin su waɗannan wanda su da gaskiya da annabawa min ƙablu gabanin zuwan ka kai manzo wallazi na hadu da waɗanda suka yi yahudanci humul yahudu wan nasara da nasara wa sabi'i na sabi'awa sai ba wannan ɗa'ifatun wasu yanki ne daga yahudu ko nasara man amana minhum wanda ya bada gaskiya cikin su billahi da Allah wa da yawmil akhir da ranan karshe fi zaman nabiyina a cikin zamanin annabi Muhammad wa amila salihan ya yake na kwarai bi shari'atihi da shari'ar annabi waɗannan sakamakon su falahum ajruhum ladan su ya tabbata gare su ai sawabu amalihim ladan ayyukansu inda rabbihim wurin ubangijinsu wala khawfun ba tsoro alaihim akansu wala hum yahzanuna ba su razana ru'ya fi lamiri amana wa amila lafzu man yake cewa amana wa amila saboda man din nan da yake can gaba wa fi ma ba da hu abin da ke bayan man din nan akwai ma'anansa wannan kenan wa tsukurka ambata ya rasulullah إذا أخذنا ميثاقكم يا إن مك رجال كولنكو أعدكم بالعمل بما في التوراة الكولنكو ذاكو يا الكولي لأبن أككاو أجن التوراة وقد رفعنا فوقكم الطور هيكا كامنكو كربا سيد مكدك دوسا دور سينا أكنكو اختلعناه mun tumbukiyo shi min asalihi daga asalinsa alaikum akan ku lamma abaitum yayin da kuma kika mula karbanta domin da aka gama dimuwan Allah subhanahu wata'ala ya ce to ka zo da wasu mutane naka za a baku a taura suka je doro sina Allah na magana da Musa sai suka ce Musa lan nomina laka ta na Allah jaharatan ba za mu ba da gaskiya ba sai mun ga Allah kuru-kuru ba ma za mu ɗauki alkawarin ba Allah ya ce to da ku karɓa kuwa to shine Allah yake kawo sa hikaya nan wa kunna muka ce khuzu ma atayna kun ku karbi abin da muka baku bi quwwatin bi jiddin da gaskiya wacce halin da kokari wazkuru ma fihi ku tuna abin da yake cikin sa min amali bihi da aiki da shi la'allakum tabbatace in kun yi haka tattako na kwa kiyaye annara shiga wuta awil ma'asi ko sabo sun mata wallaitun sannan kuka juya kuka kau da kai a arantu min zalikan misa daga wancanin ka alkawari a ne ɗa'ati gabanin biyan Allah falola falon laye alaikun in ba don falalan Allah a kanku ba wa rahamatu da rahaman Allah lakun gare ku bi taubati da karban tuba da yi maku a wuta filin azabi ko jinkirin azaba da kuntun da kun kasance min alhasirin cikin masu hasara alhaliki na masu halaka walakad alimtun lamu kasmin wallahi ai kun sani arabtum alladhina atadaw kun san wanda suka yi shishigi ta jawazul hadda minkum a cikin ku bi sabti a cikin al'amarin asaba bi sai da samaki da farautan kifi wa kan haina huma hakika mun hana su wadansu wani alƙarya ne ana ce mishi ailatu yahudawa ne a ciki suna cikin ni'ima da wadata suna kamun kifi suna kashe kudi sai Allah ya jarabce su ya ce ya haramta masu farautan kifi ranar asaba amma ya halatta masu sauran juma'a har zuwa ranar alhamis da Allah ya so ya jarabce su ranar asabar ɗin sai kifi ya fito ga yanan ba dama a kama ga kifi sauran kwanakin ku ba su ga kifin ba sai shaɗan ya ce to abinda za ku yi ku yi homa ne ku sai ku kafa ranar juma'a idan kuka kama ranar juma'a kaga duk kifin da ya fito ranar asabar to ya shiga ba za ku kama ranar asabar ba kaga lahadi zai ku kwashe kayan ku kawai suka yi haka shaidan ya nuna masu haka waɗansu aka samu yanki yanki cikin suka yanki uku kashi goma sha biyu suka ce muka ba za mu ka kifi mu bari ba na romu wasu suka ce kai mu dai ba za mu yi farautan ba wasu daga cikin yanki ɗin suka ce wallahi ba za mu yi farautan ba ba ma ma za mu zauna da ku ba saboda kar azaba ya zo ya haɗa da mu to Allah ya gargade su suka ƙi to su dai waɗannan su dubu goma sha biyu nan da aka yi do Allah ya mai da su birai su ko waɗancan da suka ware sun tsira kashi na uku ne aka ce to shin su sun tsiran ko su tsira ba haka dai aka yi su suka tsaye amma malamai sun ce ba su ne birai din da muke gani a duniyan nan ba kan su kan ce a yahudawa ne ba su ne ba waɗancan biran bayan ayan sha an mai da su birai suka wayi gari birai sai mutum ya zo ya ga dan uwansa yana kallo dan uwan shi ya zama biri biri na kuka ga dan uwansa ba dama ya koma mutum an ce bayan kwana uku kuma do Allah ya halakar da su to Allah yake tunatar da yahudawa cewa da kuke wannan shishigi ku tuna bayan uwanku ai ba su yi nisa da ku ba an halaka su bayan kwana uku waje an laha maka sanya ai tilka laƙubata wancan nan ka laƙuba na kalan ibratin ta zamo lura ma ni atan wanda za ta sa ne mai yansu ka bayan masu ma amilo kar wani aikata abin da suka aikata lima bai na idai ga abin da ke gabanta ma halfa da abin da ke bayanta ai lil umar latifi zamani ha ya zama wa'azi da tunatarwa ga al'umman da aka yi a zamaninsu wa ba da wanda suka zo baya kuma suka ji labari su ma an hane su hannu ya zama kuma mawa'izatan wa'azi lil muttaqina ga masu tsoron Allah wa khusubi zikri an an ce wa'azi ga masu tsoron Allah aka ambaci masu tsoron Allah li'annahum almuntafi'un dan su suke amfani bihayi da ta ma zakirin nafa'atiz zikra aka ce ko sai zakar munahsha wanda baya tsoron Allah ko kayi wa'azi sai ya mice ta bayan kunninsa min hilafi jarim sabanin wadansu wannan kenan yana daga cikin abin da Allah ya mabani Isra'ila wa turka ambata iz qala Musa li qaumihi yayin da annabi Musa ya ga mutanansa fa qurqutil lahum qatilun an kashe wani abin kisa ne wani mutum aka kashe mai dukiya la yudra qatiluhu ba a san wanda ya kashe ba shi mutumin mai dukiya ne kwarai ɗan uwansa suna neman a sani waye kashe sai suka je wajen annabi musa fa saluhu suka roke shi an yi Allah ya roka masu Allah an yi bayyana hu ya bayyana masu lahun gare su fada sai Allah annabi musa ya roki Allah Allah ka bayyana mana da wanda yake sannan annabi musa Allah ya amsa ya ce to ga abinda Allah ya ce inna Allah ya amirkum Allah yana horon ku an tazbahu bakaratan ku yanka saniya alu suka ce a annabi Musa a tattakhiduna huzua mu da muke neman mu gane wanda ya kisa ka ce mu yanka saniya an yanka saniya nama ake ci ka rike mu abin wa izgini mahazo ambina hayi su tijibuna ta inda kake amsa mana bi misali zalika misalin wannan bayani kala sai musa ce a'udhu billahi ina neman tsari daga Allah min ana kuna in kasance min jahili na ni ba jahili bane ni annabin Allah ne la wuce kuma musazi ina yin mako izgini falamma alimu yana suka san annabi cewa shi azumin da gaske ne daga Allah ne to maimakon abinka da bani Isra'ila ku je ku kama saniya ku yanka ba sai suka tsananta Allah ya tsananta kalu sai suka ce odo olana ba dai an gaya muku saniya ba ta ko yanka kowane saniya ba roka mana Allah rabbaka ubangijinka yi bayyin lana ya bayyana mana saniyan mahiya shekarunta nawa ai shekara nawa masin nuha kala musa musa ya ce innahu aillaha Allah ya ce a gaya muku ya kodu innaha bakaratun saniya ne la farilun ba mai shekaru da yawa ba wala bikirin ba kuma matashiya ba tsagiratun karama a wani matsakaiciya na safin matsakaici tsaka-tsaki bai na zalika tsakanin tsufa da kuruciya a gaya musu shekaru aka ƙi gaya musu bai na zalika almaskuru ministin ne da shekaru biyu fafa'alo ku aikata matu maruna abin da ake horon ku bihi da shi min zama hannun yankanta to su je su yanka su nema mana suka ce a yau dai bayanin bai gamshe mu ba qalu du'u lana rabbaka ai yau dai ka roka mana ubangijinka yubayyin lana ma lanuha ya bayyana mata ne wani kala ce wani irin launi qala yace innahu yaqulu Allah yace a gaya muku innaha baqaratun saniya ne safra'un sal sal in gaji an ce fari sal to shi ne safra a sal turi sal ba kawai ba ga wuri faƙi'un launuha launinsa turi turi faƙi'un launuha launin sal shadidu saurati mai tsananin turi wanda duk wanda ya ganta zai farin ciki ta sulun naziri ne tana faranta ma masu kallo ilaiha zuwa gare ta da wasu ne ya da kyanta ai ta ujibuhum tana ba su mamaki kalu suka ce to maimakon su je su yanke su nemi wannan saniya suka ki suka ce ululana rabbaka roƙa mana ubangijin ka har yau yubayyin lana ya bayyana mana ita mahiya wace irin saniya dan saniya a sa'imatu na al'amilatu saniyar da ake zuwa garke ne ana korawa ana kiwo da ita hau amilatun ko wanda ake aiki da ita take huda innal bakara abin da yasa muke haka shi saniyan ai jinsa ko jinsin saniyan almanuta wanda ake sibantawa bima zikirin da abin da ake ambatawa ta sha baha alaina ya rikice mana ne kasaratihi saboda yawansa falam na ta ba za mu iya shirya ilin makasurati zuwa abin nufi ba amma yanzu kan wa inna mu insha Allah in Allah ya so lamota duna za mu shirya ilaiha zuwa gare ta ya zo cikin hadisi laulam yassasnu da ba su ce inna insha Allah ba lama bayyana lahum da har abada ba za a bayyana musu ba domin duk sanda suka kawo wani bayani za a ƙara tura su daji ne to amma sai Allah ya taimake su suka ce inna insha Allah yanzu kan in Allah ya so la muhtadun wallahi za mu shirya a kala sai Allah ya ce to yanzu kan za a gaya muku irin saniya amma za ku sha kuɗi innahu ya kulu Allah yana cewa innaha wannan saniya bakaratun saniya ne la zalulun ba an hore ta lil amali ga aiki ba wato ba mai aiki ba ne tusirul Allah taklibuwa da take juya kasa ba huda take ba lizra'ati wal jumlatu sifatu zalulin yana so ya gaya maka tusirul Allah din nan sai ba wato la zalulun la tusirul Allah ne karkace la zalulun ba horariya ba ne tusirul allah tana tana huda a ba ta huda shi sai ce wa jumlatu shi tusirul allah nan jumla ne dakhilatun ya shiga fin nafi a cikin kora la zalulun wala tusirul allah wala tazkil harsa ba ta shayar da gona al'arla ƙasa almuhayyata abin tattalawa da zira'ati na shuka sannan wannan saniya za ka ganta musallamatun lafiyayya min al'uyumi ba a yabo ba gare ta wa asari al'amari ba gurabun aiki lashe ta kuma sannan ba launi fiha a cikinta gayar launi ya sai dai launin ta ba gaurayin launi gaba ɗaya kalu suka ce al'ana ji ta bil haƙi yanzu ka zo da gaskiya to ai wanda ya faɗa ma gaskiyan ne na da to yanzu ka zo da gaskiya a a yanzu tafsiri ya ce karka ce na da ba gaskiya ba ne maganan Allah ba wanda ba gaskiya ba al'ana ji ta bil haƙi ma'ana na ɗakata bil bayani tami yanzu ka yi bayani cikakke fadalabuha suka neme ta fawajaduha suka same ta inda alfata wajen wani saurayi albari bin mahaifiyarsa fashtarawa suka sai ta bi mil'i maskiya cike da fatan ta zahaba shi kuma dalilin wannan yaro an ce wani mutum ne salihi daga cikin bani isra'ila aikin da yake kullun ibada sai ya ga zai mutu yana da wata saniya sai ta fi ta mata sai ce to wannan saniya ta wata haihu sai ya ɗauki wannan ɗan saniyan ya kai daji ya ce allah na baka ajiya maɗana ga ajiya nan na bar maɗana in ya taso zai zo ya ɗauka sai ya gaya maƙwasa cewa to yaron nan in ya taso dai lallai ne ki nuna mashi cewa ya je wuri kaza akwai saniya da na bashi amma in ya je wajen saniyan ya gama ta da ubangijin yakoba da isyaka da waye da waye za ta biyo shi yaro saniya na can tana ta girma a cikin daji yaro kuma ya taso mutumin kirki kamar babansa kullum ibada yakan kasa daransa kashi uku kashi daya ya bacci kashi daya ya hidiman uwansa kashi daya ya yi ibada idan ya je yayo farauta ko yayo sana'a ya dawo kashi daya ci kashi daya sadaka shi daya ya hidiman uwansa har dai uwarta ga ya kai lokacin da zai ya kai lokacin da za ta gaya masa labarin babansa ta ce wane to ka je zuwa rukuge kaza akwai wani saniya wanda ubanka ya wani osici ya ce in ka girma in baka amma kar ka hau bayan ta ka gama ta da ibrahim al-khalil da isiyaka da yakubu za ta zo maka shikenan sai na zuwa sai ga saniya ya ga saniya saniya na gama ki da hakkin ibrahim da isiyaka da yakubu ki biyo ni sai saniya ta yi magana ta ce hau bayana mana sai ce uwana bata hore ni ba ta ce da ka hau ni ko ba za ka samu iko da ni ba yana kawo saniya zo gida sai uwa ta ce je ka kasuwa ka sai da shi dinari uku nike so ka sayar amma duk wanda ya saya dinari uku ka ce ka sayar amma za ka je ka shawara da mahaifiyarka dinari uku kawai nike so ka sallama amma sai ka shawara da mahaifiyarka ya ce to mama ya je sai ga mutum yaro e saniyanka na wace dinari uku da shawaran uwata sai ce ani ban yadda da shawaran uwarka ba na saya dinari shi da karka sakewar ce uwanka sai ce a ba zai ba sai na ji na gaya mata ya je gaya mahaifiyarsa cewa na ce mashi dinari uku ya ce ya saya ba da shawaran ki ba amma dinari shida ya ce to koma ka je ka sai an sayar mashi dinari shida amma da shawaran uwanka har yau ya koma ya ce mamana ta ce a sayar maka shida amma fasa da shawaranta sai na je na shawarce ka in ta yanke hukunci ya ce nifa shawaran uwanka ne ba na so na saya tara karka shawarci uwanka sai ce ah sai ya dawo mama ya ce shi ba bai da shawaranki ba ya saya tara ba da shawaranki ba ta ce a ji a gaya masa an sayar mai tara da shawara na ya dawo dai sai ta ce kai har aka kai sha biyu dai ya dawo sai ta ce ka je ka ce ma mutumin nan da yake ba mutum ba ne da yadda aka yi akwai wani magana ka tambaye shi a sai da saniyar nan yanzu ko kar a siyar ashe mala'ika ne yana zuwa mama na ta ce a gashe ka ta gane dai ko waye kai mu sai da saniyan nan ko kar mu sayar ya ce ka je ka gaya maman ka kar ku sayar za a kashe mutum a cikin bani isra'ila bayani zai kare a kan saniyan nan duk duniya in za a nemi wata saniya ba za a samu ba sai wannan to amma idan an zo sai kar ku yi ciniki abinda za a yi kawai a yanka saniyan a shimfiɗa fatan a cika muku da kuɗi shine kuɗin saniya idan ba siya ba a bari wannan saniya dai in an siya ta sayo to shine mai tafsiri ya ce fa zaba hoha suka yanka ta